alaga ta malam sun shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu sha ɗaya ga watan rabiul awwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara dubu biyu da sha shida shekara ta miladiya to kamar yadda muka saba muna karanta kitab al-muwatta ta imam malik ibn anas kamar yadda kuka sani karatun hadith da kuma aiki da shi kamar yadda malaman farko suka fassara shi shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarni da a samu daga cikin al'umma mutane wanda za su fita su koyi koko su fahimci addinin musulunci domin su zo su yi ma mutanensu gargaɗi da wannan fahimtar da suka yi Allah ya ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun to kuma da rahmar shi sai Allah ya fitar muna da malamai wanda suka yi wannan ilimi cikin wayannan malaman akwai Malik ibn Anas mawallafin wannan littafi to shi Malik ibn Anas yana da wato wata falala ko ko daukaka a cikin malamai wanda da wuya ka samu malamin da ya haɗa su na farko bushara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace yushakun nas an yadriba akabil akbad al-ilm yatlubuna al-ilma wa la yajiduna aliman a'lam min alim ahli madina mutane za sun kusa suna tafiya neman ilimi to ba za su samu ilimi ba kaman ilimin wannan malamin mutanen madina kun ga wannan bushara ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi Malik shine kadai wanda malamin da ya fita a Madina ana zuwa neman ilimi a wurin shi kamar yadda zamu ga karantawa cikin muwattan nan wasu ila Malik ana tambayan Malik akwai malamai a Madina wanda suka gabace shi wanda ma suka fi shi ilimi amma ba su samu wannan falalan azo daga nesa ana tambayan su ba shi kadai ne ya samu wannan na ɗaya kenan na biyu madina kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkake ta yace al madinatu kalkir wato tanfi khabasaha wa yansa'u tayyibuha madinan nan da kuke gani wato kaman wutar makeri take takan wanke kamar yadda wuta makeri takan wanke dattin karfe haka madina take wanke dattinta kuma yansa'u tayyibuha abunta mai kyau yakan ƙara wato yakan ƙara kyau ashe garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi a ilimi sannan kuma wata falala da bawa Allah ne ya samu shine ya fito cikin karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi yace khairun nas ko ne riwaya khairu ummati shine yace qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qarni guda uku bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su saboda haka ya samu falala zarfu makan wa zarfu zaman ashe ilimin da ya fito daga wurin nan wato yana da inganci saboda haka sai mu roki Allah ya bamu muwafaka mu fahimce shi kuma mai aiki da shi to muna bab jami'ul wudu wannan babi eh eh eh haka waye zai ci danyen nama eh to shi ma ba bai bai bata lolla ba mafhumin sifa ba dai mai cin danyen nama amma in mutum ya ci danyen nama zai karya mishi alolla eh ba ana nufin cewa in an ci danyen nama yana ɓaci ba to babu jami'ul wudu wannan babi ya tattara mas'aloli da suka hadu da alwala hadisi na 57 haddathani yahya an malik an hisham ibn urwa an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'ala al-istitaba فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار آه هشام بن عروة يروي تودغ عروة بن الزبير manzo Allah yana tambaya yakan an tambayi manzo Allah alif istitaba wato an tambaye shi game da tsarki istitaba game da tsarki wato neman jin daɗi domin wanda yake akwai kazanta tare da shi ai bai jin daɗi to neman jin daɗi a nan ana nufi wato neman tsarki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace awa la yajidu ahadukum shin ɗayan ku ba zai samu duwatsu guda uku ba wato istinja'i ya ishi mutum da duwatsu guda uku ya katse kashi ko ya wato ya tsane fitsarin da ke mishi duwatsu guda uku to yanzu kun ga wanda ya amfani da toilet paper ma ta ishe shi guda uku ta ishe shi tsarki nan yana nuna muna iyakan abin da yake isan mutum ya tsarki to wa haddathani hadith na 58 wa haddathani an malik عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال وتمنى الله صلى الله عليه وسلم أن ويتو دق أبو هريرة سوى يا خرج يفتا إلى المقبرة زوى مقبرتا فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وتسلم كوكو أمنتي يا تبت أكنكو وتجد متاني مؤمني وتقبرك وإنا إن شاء الله بكم لاحقون kuma lalle mu da ikon Allah da son Allah mu masu riske ku ne wadittu anni qad ra'aytu ikhwani annabi bayan yayin wannan addu'a sai ya ce wadittu lalle na so da na ga ƴan uwana faqalu wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah alasna ikhwanik bi ikhwanika ashe mu ba ƴan uwanka bane da kace da ka so wato ka riska ka haɗu ka gan da ka so ka ga uwanka mu ba yan uwanka bane qal bal antum ashabi yace bal wato istidraki ne ku ku yan uwana ne amma ku sahabbaina ne sahabbainan abokai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiyan shi wurin shi abokan shi ne ba sarki ne da talakawa ba annabi ne da abokan shi kuma iyakan girmamawan kenan in ka ɗaga mutane sai Allah ya ɗaga ka da su in ka kwantar da su sai kai ma Allah ya kwantar da kai da su Allah shirya mu an tuma fadi ko abokaina ne wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'd ‘yan uwanmu su ne wa'yan da ba su zo ba wanda ba su riske manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba Allah ya samu cikinsu wanda ba su zo ba su ne ‘yan uwan annabi sallallahu Alaihi wasallam wa ana fara tsohon alalhaud kuma ni ne na kan gabace su a tafki alkautar shi ne tafkin da Allah ya ba annabi sallallahu Alaihi wasallam ni zan gabace su wato zan riga su zuwa wurin faƙalu ya rasulallah kaifa ta'arifu kaifa ta'arifu man ya'ti ba'daka min ummatik yaya za a yi da suka da ya ce ya so da ya ga ‘yan uwanshi kuma ya zo musu bayani ‘yan uwanshi shi ne wanda ba su zo ba ba su ga annabi ba sai suka yi mamaki to annabi cikin mutane da yawa ya za ka gane wa'yannan ‘yan uwanka ƙarshen zamani in an yi tashin kiyama sai ya za ka gane su daga cikin ummaka ala ara aita laukana da rajulun khail shin ba kwa ganin in ya kasance mutum yana da dawaki hailun dawaki gurrun muhajjala gur su ne masu farin fuska kun san wani doki yana da farin fuska da kuma da fararen kafafuwa guda hudu shine muhajjal gurrun muhajjal in wani ku yana da dokuna masu farin fuska da kafafuwa fi hailun duhumun buhum kuma suka kasance cikin wayansu dawaki ga su baƙaƙe buhumun baƙaƙe fal ko ya kuke cewa baki in ya zama ba wani abu a'a ba baki kirin ba kirin a'a baki kirin ma'anan shi yayi baki da yawa ko ba shi bane to wannan ana so a ce dukkan shi baki ne babu babu wani fari fari a jikin shi baki wuluk ba to tsaya na san wanda kuka sani baki sak ko ba ba a'a baki kirin sifan shidda ne bakin ya yi kirin wato ya yi ƙarfi nan ana nufi buhum an ana nufi buhumun sak dai babu wani abu sai baki kawai a cikin shi to duhumun ana ya arifu khailahu shin me wannan dokuna masu farin fuska da kafahuwa kuma ga su cikin bakaken dawaki shin ba zai gane dokunan shi ba zai gane qalu bala ya rasulullah sai zai gane qala fa innahum ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min al-wudu'i haka mumunai ‘yan uwan annabi sallallahu Alaihi wasallam za su zo ranar tashin kiyama cikin al'umma da fararen fuska da fararen hannuwa da ƙafafuwa daga alwala. Haka mutane annabi zai gane wayan al'umma shi ce domin alwala. Wa ana faratuhum alal haud kuma ni gashi na gabace su a wannan tafki. Fala yuzaddanna rijalun an haudi. fala fala wato lalle za danna nan nuna taukin lalle ne tabbas za a zo a tattaro wa'yansu mutane rijalu mazaje an hauji daga tarkina kamar nufi kama kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda ake tattaro raƙumin da ya ɓace raƙumi ne ɓace wannan ya tattaro can wannan ya tattaro nan don a kama shi ko ba ka ke ba to haka wa'yansu mutane rijal mazaje za a tattaro su daga shan kausar wannan tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a hana su su sha wannan kausar din nan fa kun ga an ƙara hisabi an ƙara hisabi an saka mizani an yi komai an tsallake tsantsara sirat an zo arasat an buɗe ƙofa an shiga sannan tafkin manzo Allah wanda ya sha ba zai sake mai ba to daga lokacin kuma za a tattaro yansu ba za ku sha ba ba za su sha ba unadihim mala'iku ne za su tattaro su annabi kuma ce ina kiransu ala halumma ala halumma ala halumma ya ku ku zo ku zo ku zo yana ƙara kiransu فيقال له سيما لايكو سيما مش كوكو سأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد بدلوا بعدك وإن متانين سن چنجا باينك فأقول سأل النبي تسين فصحقا فصحقا فصحقا عينيس عينيس هذا سو سن سن چنجا wannan hadisi ya zo da abubuwa da yawa na ɗaya alwallah falala alwalla wato yin alwalla yana da ta'asiri ranar tashin kiyama mai alwalla mai wanke gabobin shi zai tashi gabobin nan wankakku kun ga kenan wanda suka haramta ma wanke kafa wai su ba sa wanke kafa sai shafawa kaga sun shiga me sun shiga hadari ba sa cikin ikhwanin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin wayanda suka baddalo suka canja shi annabi ya wanke amma kai ba za ka wanke ba yau na ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da wanda ya canja addinin shi ba ruwan shi da wanda ya canja addini kun ga hadarin bid'a kenan saboda haka duk abu wanda aka ce an kirkiro shi ne ko ko ya canja abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai to yana da mugun hadari domin zai iya hana mutum shiga aljanna bayan ya ƙetare duka abun ƙetarewa bid'a sai kuma ta zo ta mai da shi mai wuta wa iyazu billahi Allah ya tsare mu gaba daya to wa haddathani an malik eh eh da kuma wato cikin fa'idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sahabbai wato ya dauke su da girma da daraja domin matsayinsu ya fi matsayin 'yan uwa mu da muka zo muka bi shi mun zama 'yan uwan shi amma su abokan shi ne saboda haka ya nuna falala da kuma girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta wani ya zage su ko yayi wani abu wanda zai rage musu daraja to na 59 wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر هشام بن عروة عن أبيه شين عروة بن الزبير كما الزبير بن عوام شين صحابي عن حمران مولى عثمان بن عفان واني باوم عثمان بن عفان يروي وانا حديث شوى عثمان بن عفان خليفة na musulmi jalasa alal maqa'id ya zauna akan me kuke kiran kaman ayi dan dakali ya zauna kan dakali wanda ke kewaye da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma tace a yana kusa da gidan shi ne kan dakali faja'a almu'azzinu fa'adhanahu sai mai kiran sallah ya zo wato ya gaya mishi bi salatul asr cewa lokacin sallar la'asar yayi fada'a bi ma'in fatawadda sai ya ce a kawo mishi ruwa aka kawo mai ruwa yi alwala sun maƙal wallahi la uhaddisan nakum hadisan laula ayatun fi kitabillahi ma haddathukum bayan ya kara mala sai Usman bin Affan halifan musulmai a wannan lokacin yace zan ba ku labari wani hadisi ba daban wata aya cikin littafin Allah ba da ban ba ku labarin wannan hadisi ba sun maƙala sami'at lalle fani na ji رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رئم ما من ما من امرئ واتباع وني متون يتوضا يي الولا فيحسن وضوءه يكوتت انغنت ونن الولا ثم ثم يصلي الصلاه بايا انغت الولا يصلى الا غفر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يصليها sai an gafarta mishi tsakanin sallah wato bainahu tsakanin shi da sallar da ke zuwa ukhra wato ta daban sai ya sal wato in kai kai alwala kai sallah Allah ya gafarta maka tsakanin wannan sallah da wadda kuma ka bari wato alwala sallah tana kankare zunubi salawatu mafruda khamsa in kai sallan asuba takan kankare ma zunubin dare in kai sallan azhar takan kankare ma zunubin tsakanin asuba da azhar haka azhar da la'asar la'asar da magariba ko ta salla kai kai mata alwala kai kyautata alwala kai salla zunubanka an kankare tsakanin wayannan sallolin to wannan qala yahya sai yahya wanda ya rawaito daga malik qala malik urahu yuridu bi hadhihi al-aya ba Usman bin Affan yace ba da ban wata aya cikin littafin Allah ba da bai ba mu labarin wannan hadisi ba haka nan ya tsaya shi bai faɗi wannan aya ba sai malik ya yi istinbadin wannan aya ya ce a rahu amma ni ina gani yana son wannan aya ce fa waƙin salatu ƙarfayin nahari wa zulfan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at zalika zikra lidh-dhakirin malik ne istinbadin wannan aya shi usman bin affan bai faɗa ba kuma nan malik ce ura urahu yuridu hadhihi al-aya wato amanar mutanen nan nake so ya nuna muku amana bai ce ƙala Usman ba kuma bai ce wahiyar al'aya ba wai ita ce ayan a'a arahu ni ina ganin fa yana son ya ce wannan aya ce kun ga malami kenan ba inna yanzu ne zai ce ai wannan ce ayan istihadi yayi to a kuma istihadi shi insha Allah musib domin me waye zai fassara maganan sahabi in ba su ba to a fassara nan da yace wannan aya ce waqimis salata tarafayn nahar wato ka tsayar da sallah ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana magana da mai sauraron qur'ani ka tsayar da sallah wato gefen gefe biyu na rana na yini wa zulfa min al da kuma wani bangare na kusa na dare innal hasanat lalle ayyuka kwarai yuzhibna sayyi'at suna tafiya da muyagun ayyuka to shine muhallin shahid in kai alwala ka kyautata alwala ka je kai sallah aikin mai kai hasanat to wannan hasanat din nan da kai na sallan nan za ta za ta gusar da za ta tafiyar maka da muyagun aiki da kai tsakanin wannan da wannan ashe kenan wannan aya ta dace da wancan hadith cewa zalika wancan fa shine zikira abin tunatarwa ko ku abin tunawa lin zakirin ga masu tunawa nan Usman bin Affan radiyallahu anhu ya ce ba daban wata aya ba ga wani hadisi ya ji shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin komai da shi aka yi komai a gaban shi aka yi ya ce ba daban ayan nan ba wannan hadisin ba zan gaya muku shi ba wa zai gaya muku wannan hadisi ba ba da wannan aya ba to wannan yana daga cikin usul ko ko hanyoyin da ake tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yanzu ga wani ga wani sahabi yana da wata mazhab yana da wata matafiya na yanda yake faɗan hadisan shi wato shi ba zai gaya maka hadisi ba sai ya san abin nan da zai gaya maka akwai wata ayar Qur'ani da ta me ta dace da shi in bai samu ba sai me sai kyale ku abin da ya nuna kenan wayannan Usman su ne sahabban na kusa-kusa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mina khulafa'ur rashidin abin da ya nuna kenan malaman hadisai ko malaman fiqihu in hadisai sun zo suna mai kallon da wa'yansu ba sa mishi kallo na ɗaya waye waito shi me martaban da darajar mutumin me fiqihun mutumin suna dubawa ba kawai an ruwaito ba to waye ruwaito kuma sannan me ruwaitowan akan me yake dogara in yana ruwaito hadisin shi wanda ke ruwaito hadisin shi sai ya hada shi da littafin Allah yana daidai da wanda kawai da abin da ya ji kawai duk ruwaito saboda haka in irin wannan ya rawaito magana irin wancan kuma ya rawaito magana suka yi karo nan malamai sun ce zan ɗauki maganan wancan in bar ta wannan to zai yi kuma yanzu ayar Kur'ani ta zo da hadisi a ingantawanmu ya zama da ifi amma ya dace da ayar Kur'ani dacewa sosai kuma wani hadisi zai zo ingantacce amma kuma yana karo da ayar hadisi ayar Kur'ani hadisi ingantacce yana karo da ayar Kur'ani za mu zo nan gaba yan wani hadisi haka ba ku misali yadda malik ya tafiyar da shi to shi faƙihi sai ya duba ya gani ga wannan hadisi bai inganta sosai ba amma ya dace da ayar Kur'ani ga wannan hadisi ya inganta amma yana karo da wani abu a cikin Kur'ani sai faƙihin nan sai ya ajiye mai karo da ƙur'anin nan ya ɗauki wannan da ifin nan da zai karo da ƙur'ani sai ce to ko da da ifi na ƙur'ani ya ƙarfafa shi ya zama sahihi eh eh mana wuri ne ana shiga sai masu kuɗi ke shiga masu kuɗi kawai ke shiga kai talaka ka zo ƙefe sai wani miloni ya riƙe hannun kai ce to zo mu je za a baka ka shiga ta yi ƙur'ani yakan jawo hadisai ce ku zo mu je ba komai na inganta ku to amma yau sai wani yaro da zai ce maka wannan hadisi da izi ne kaji malik ko kaji abu hanifa yana tafiya hadisi bai inganta ba ga wani ingantacce can saboda haka za mu rushe maganar shi don allah mun ka hankuri da fuqaha ba haka kawai da kai suke yin abubuwa ba komai an tsara shi da ilimin shi to wannan mazhab ta Usman bin Affan kenan bai maganan hadisi shi yasa za ku ga hadisan su kadan abubakar hadisin shi kadan Umar radiyallahu anhu in ya ji wani hadis bai san shi ba sai ya kama mutumin nan ya ce sai ka bani shaidu waye a gaban ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka in bai samu shaidu ba ma zai iya ma mutumin nan bulala kaga wannan wata mazhab ce kuma Ali bin Abi Talib shi kuma yaji wani hadisi in dai bai san shi ba sai ce zo zo zo rantsai da Allah dan ya tabbatar to hanyar tantance hadisan manzon Allah mazhabobi ne iri iri to amma fuqaha da Allah ya fitar da su sai suka jera muna hadisan nan yadda ƙarfinsu yake jera shi nan da suka shi ne fiƙihu ya fito yau in ka ce za ka warware wannan fiƙihun za ka shiga matsaloli da yawa matsalolin shi ne kai mai ka sani a fahimtar ƙur'ani har za ka fitar da hadisin da dace da ƙur'ani mai ka sani a fahimtar ƙur'ani yanzu wannan innal hasanati yuzhibna sayyi'at wannan istinbatin malik ne na cewa wancan hadisin mai yin sallah Allah na karkare zunubin shi daga tsakanin wata sallah zuwa sallah amma ga inda take ganin ta fito daga cikin tafsirin Qur'ani domin Allah ya ba su wannan ilimi ya ba su fahimta saboda haka mu yi adab malaman nan Allah ya tsare su da zamani ya tsare su da mahalli ya tsare su da ilimi saboda haka abinda suka faɗa ɗin nan ba sun faɗa shi ne da son rai ba sannan kuma Allah ya alkawali zai tsare wannan addini cikin tsare shi fitar da su saboda haka har in wani abu ya tsare shi suka faɗe shi to wannan shi ne addinin za a buƙace mu da shi ba wani abu da za mu yi ba na wannan ƙarshen zamani Allah ya ba mu shiryarwa ina yake okay. Okay, zalika zikira wato wancan shine tunatarwa ga masu tunawa. To na na sittin shine haddathani an Malik, an Zaid bin Aslam, an Ata bin Yasar, an Abdullah bin ibn Sunabihi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-abdu. Wato an waito daga Abdullah as-Sunabihi. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, إذا تودع العبد المؤمن إن باوى مؤمن يي الولا فتمضمض يكسكر باكين شي خرجت الخطايا من فيه وتكرع كريد زنبي ذا سفتدق باكين شي كسكر باكين لن دي وإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه هكذا إن يكاشي يشاك أي فاشي كرع كري دا زنبي ذا سفتدق هنشن شي فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه إن يوانك فسكا dukan kurakurai da zunubi za su fita daga fuskan shi hatta ta kharuja min tahti ashfari ainihi har sai sun fita daga gefen idon shi ashfar ba wai gashin ba inda gashin ya fito shine ashfar daga wato gefen idanun shi fa idza gasala yadayhi kharajat khataya min yadayhi in ya wanke hannayen shi kuma wa kurakurai da zunubai duk za su fita daga hannayen shi hatta ta kharuja min tahti alfari yadayhi har sai sun fita daga umban wato yatsun shi فإذا مسح برأسه إن يشاف كنشي خرجت الخطايا من رأسه كرا كريدا ذنوبي ذا سفتر واتو كنشي حتى تخرج حتى تخرج من أذنيه حتى سفتر كننشي واتو إن يشاف كني واتو أنفع شاف كنن با دمينا تعالى شاف كي فإذا غسل رجليه إن يوانش كفاهون شو قدا بيو خرج الخطايا من رجليه واتو كرا كريدا wato zunubai za su fita daga kafafun shi guda biyu hatta ta kharuja min tahta alfarir lai har sun fita daga wato kumban yatsun shi na kafa qal sai manzo Allah ya ce thumma kana mashyuhu ila almasjid wa salatuhu nafilatan lahu sai ya kasance tafiyar da zai yi bayan ya ƙara Allah zuwa masallaci da kuma yin sallar shi a masallacin nan nafila ce domin kafin ma ya je duk zunuban shi an kakkare wato ya zama ƙarin falala nan ƙarin falala saboda haka mutum ana so kuma ya fi kyau mutum ya alwala a gida ya zo a kan ya zo masallaci ya yi alwala na ɗaya dai za ku rage muna ɓarnan ruwa a masallacinmu ya kula na wahala ka yi tsarki ka yi alwala ka kimtsa ka zo masallaci kana takowa kowace tafiya ka yi لا تو وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا دي عن رويته لك أبي هريرة منذ الله يتي إذا تودع العبد المسلم إن باوى مسلمي أو المؤمن كباوى مؤمن يا والله فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة تو daga fuskan shi dukkan kurakurai da zunubai za su fita nazar ilaiha bi ainihi wannan kurakuran da ya du ya kalle su da idanun shi guda biyu ma alma'i tare da ruwa aw ma a akhir qatar qatar alma'i ko tare da karshe digon ruwa na karshe wanda yake fuskan shi wato duk abin da ya gani na barna in ya wanke fuskan shi wannan zunubi ya tafi fa idza ghasala yadayhi haka nan ya wanke hannun shi kharajat min khati'atihi min khati'ati mashi ko kana ne يدي كل خطيئة بطشت, بطشت ها يداه هكذا ينشي هنا ينشي تدكا كرا كري دكنا ينشي سكا كاما ماء الماء زي تفتى لدى الرواء aw ma a akhiri qatl al ma'i ko tare da digon ruwa na karshe wa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu in ya wanke kafafun shi kuma hakanan dukkan kurakurai wanda kafafun shi suka tafi zuwa gare ta za su tafi tare da ruwan da ya wanke wannan kafafu aw akhiri qatr al ma'i ko tare da digon ruwa na karshe hatta ya kharuj naqiyan min adh-dhunub har ya fito dai gashi ne tsaftatacce daga dukkan zunubai wato in mutum ya alwala sai ya zama ya tsarkake kanshi daga dukkan zunubai to na 62 وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك وانا عن رويته daga انس بن مالك انه قال ميتي رايت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاه العصر na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin la'asar yayi faltabasan nasu wudu'an mutane suka je suna neman ruwa na alwala falan yajidu falan yajidu ba samu ruwan nan ba fa uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in sai ka zo ma annabi da ruwa cikin kwano fi ina'in fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh bi wudu'in yazo da aka zo ma manzo Allah da ruwa cikin kwano فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده سأل النبي سكا hannun shi a cikin wannan kwano thumma amara an-nas yatawadda'una minhu yace mutane ku zo kun ka alwala daga wannan kwano qala anas anas yace fara'aytu al-ma'a yanzu'u min tahti asabi'i sai naga ruwa na bubbugowa daga karkashin hannun manzon Allah ko yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawadda an-nas hatta tawadda'u min 'indi akhirihim har suka yi alwala har zuwa karshen su an ce su wajen 300 wannan yana daga cikin mu'jizat mu'jiza iri biyu ce akwai mu'jiza bit tahaddi wanda kafirai za su ce ma annabi ka nuna muna aya akwai mu'jiza kuma wanda ba mai nemanta ba mai tambayarta amma dan Allah ya tabbatar da zukatan musulmai akan gaskiya sai ya fitar da wani abu a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan ai kun ga ba kafirai ne ke neman aya ba ba wani sahabi da ke neman aya amma sai ta zo to in ba annabi ba ne sai a ce wannan karama ce wato Allah ya girmama ya karfafa wannan bawan Allah tunda wani abu da yake hankali bai ɗauka ya bayyana kun fahimta nan ba kafurai ba aya ake nema ba
shi yasa aka samu karama ta waliyai ya taka ruwa kafa shi mata nutsi ba
to Allah su gata mana yanzu akwai wasu abubuwa da suke bayyana ba mu kujiza ba ne don mun san kujiza sai da bango to a yanzu akwai wasu abubuwa da suke bayyana ko dai a jikin dutse daga an rubuta sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ko jikin itace haka irin waɗannan da alamomi dai irin waɗannan suna bayyana kuma har da jarirai da ake haihuwa haka su ma waɗannan su kuma suna iya zama aya ne ko kore to kamar yadda nake bayani mu'jiza iri biyu ce in akwai tahaddi shine kafirai su ce ma annabi nuna muna aya to in an zo da ayan nan wanda bai musulunta ba za a halaka shi shi yasa suke ta neman annabi ya zo musu da aya Allah sai ce ku duba Qur'ani shine aya to bayan haka akwai mu'jiza wanda ba ta haddi irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dai ya ƙara tabbatar da imanin mabiya da manzancin annabi ya tabbatar da imanin cewa wannan annabi ne to in ta faru a rajul salih mutum ne mustaqim akan hanya akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani abu ya faru wanda yake hankali bai iya dauka sai a ce wannan karama ce Allah ya mishi amma mai abin da aka yi tufaki wannan karamar da aka mishi bai da iko ya kira mutane ya canja wani abu a addinin Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya canja wani abu a sunna kun ga annabi yanda aka ce ma tadri ma baddalu ba'daka yace suhqan suhqan suhqan liman baddala ba'di to wannan ba wali bane shedani ne kuma ba karama bace istidraji ne kun gane sannan in karama ta bayyana a mutum ba kuma ma'anan shi a wannan zamanin ya fi wani bawan Allah da karama ba ta bayyana a gare shi ba kun ga irin wannan karama da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗari uku suka sha suka yi alwala daga ruwa amma sahabbai dan zuciyarsu ta natsu da annabcin annabi mutum ɗaya rawaito shi anas ina mutane ɗari uku nan fa kowa ya biya me ba bukata kowa ya rufe bakin shi don ba su ɗauke shi ba shi ne dalilin annabcin annabi ba me dalilin annabcin shi wannan littafin da aka saukar mishi kun gane amma yau da wani ne wani can shaidani wani abu zai fare shi zaka gan shi cikin whatsapp da da menene da facebook a ce wane yayi kaza duk duniya ta cika domin shaidanci ne su waliyan gaske ba wani abu zai bayyana a hannun shi bai so ma mutane sani bai so a sani kamar kissan wani malami bawan Allah aka ce khalifa zai zo gidan shi domin an ga in yi addu'a Allah na karba sai aka khalifa ce zai je gidan shi mai addu'a da ya ji wannan labari hankalin shi tashi shikenan lokacin da khalifa zai zo sai sauri ya zo hanyar da za a wuce sai ya zauna gefen hanya ya ɗauko abinci yana ci sai za a wuce sai aka ce ai ga malam wanan nan da ake so a je gidan shi khalifa ya ce shine wannan hannun yana cin abinci hanya ya ce kai wannan ba waliyin Allah bane bari koma shi kuma sai ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya tsirar da shi daga fitinan mutane kun ga bawon Allah na gaske kenan amma wanda kuka ga ya zo yana nuna kan shi wai shi bawon Allah ne wai shi waliyi ne wallahi shidani ne domin bayan Allah suna kokarin koye me to Allah ya samu cikin su eh eh eh inda ya fi sunan kazanta ne eh na kasa gane a ce A'a irin wa'annan su kuma sai an yi abin da ke kira ta haƙiƙi, shin da gaske ne? Koko dai domin ana yin irin abubuwan nan musulmai wani suna yi kiristawan suna yi wani su ce an haife mu yaro da Kur'ani a hannu to ya fito cikin ƙazantar nan wani su ce an haife shi da cross ya fito kowa yana yin irin wannan amma har yanzu dai a ilmanci a haƙiƙance ba a ga irin wannan abubuwa ba koko a ga wani rubutu a abin nan kwayan abu ya yi ɗan kama da Allah ko ya yi kama da Muhammadu ko ya abuwa wayannan ba nan ne aka ɗora gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a ina ne gaskiyar shi take a wannan Qur'ani saboda haka kada wani ya karkatar da kai daga littafi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu da ke kira aya a'a kun ga kaman wannan ma aka gaya muku in ba ana zuwa wanda ruwaito shi cikin mutane 300 akwai su Abubakar da su Umar duk ba su faɗa ba domin ba su ɗauki manzancin annabi ya tattaru da shi ba to haka za mu ci gaba manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaru da littafin Allah da kuma sunnan shi da aka rawaito mana shi kadai ne zaka bi mutum da shi in kaga ya rike su wanda kaga kuma ya canja to kamar shi shi dane ne Allah shi da mu yawa to magana alwala muke fa eh eh da da sallah eh wannan yana nufin duk lokacin da mutum ya yi alwala duk kurakuran da ya kafin wannan alwala ta wanke su ta wanke su to wanda kuma yana da rike da alwala shi kake nufi sallan lasar to wannan da alwallar ta wanke kurakuran shi in yazo sallan azhar ta zama mishi nafila ne sallar ba ta da wani dattin da za ta wanke amma wanda ke da alwallar shi da azhar sai kuma yayi wasu kallace kallace da wasu abubuwa kuma yana da alwalla ko sai ya zo ya salla ita wannan sallan yanzu bata zama nafila ba ya sallan nan za ta kankare mishi wannan abubuwa amma ya lola kafin ya sallama za a kankare mishi amma wa'annan abubuwa saghair dhunub ba manya manyan ba kada mutum ya je zina ko ya je saci kayan mutane ko wani abu ya ce na ya lola baya wuce saghair dhunub eh to alhamdulillah to wa ina muke na 60 da nawa 63 to wa haddathani an malik an nu'aym bin abdul an nu'aym bin abdullah al-madani al-muzmir annahu sami'a abu hurairah yaqul wato abu hurairah kan rawaito wannan hadisi daga gare shi me yake cewa man tawadda fa ahsana wudu'ahu wanda ya alwalla ya inganta ko ya kyautata wannan alwalla ثم خرج عامدا الى الصلاه يفتا ينا منيه صلى واتو عامدا دغنغن يفتا دنيه فانه في صلاه ما دام يعمد الى الصلاه daga yin alwallan nan fa ya shiga sallah yana nan cikin sallah ma matukan da yana nan da niyyar yin sallah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi ana rubuta mishi da kowane takawa ɗaya na tafiyar shi hasana za a rubuta mishi lada wa yumha anhu bil ukhra sayya kuma kowane ɗaya taka wanda zai ta biyu sai a cire mishi kurakuran da yayi fa idza sami'a ahadukum al iqama saboda haka in ɗayan ku yaji ana iqama ta sallah fala yas'a kada yi sauri sauri kada ya gudu wato ya tafi da sakina hankali fa inna a'azamakum ajran ab'adukum dara domin wanda ya fi ku lada shine wanda fi gidan shafi nisa wato daga masallaci qalu lima ya abu huraira to me yasa ba zai yi sauri sauri ba ko ya gudu qala min ajli kasrati alkhuta domin takon shi yayi yawa ashe nan yake nufi me tafiya a hankali da me gudu me gudu taka wanda zai yi ba yawa domin gudu za ka iya tafiyan mutum tafiya wajen biyu ko uku ko to ka tafiya a hankali domin duk inda ka taka kana da lada kuma ka taka ana cire maka zunubi da za ka masallaci ashe wanda gidan shi ke nesa daga masallaci ya fi lada akan wanda yake kofar masallaci eh muna fata insha Allah yana ciki duk lokacin da tayan ta juya ba
haka ne mala sai kuma tambaya na nan wanda ya yi gudu ya ruga ya rufi jirma yana cikin gudu shi wannan raka'an da ya rufi jirman sallar ta yi saboda a cikin farillan sallah an ce akwai nasuwa wanda kuma ya rugo ya rufi sallah akwai nasuwa ke da koyi
ya samu mutum yana rukuri limamin ya samu limamin amma ya taho a guje eh to an hana zuwa a guje duk wannan abubuwa suna rage ma mutum sallah amma ba sa bata sallar shi to wa haddathani an malik eh ina ji hadisi na me 50 da nawa to kun eh ina ji eh a za a zo kan mata shi ma eh amma duka kowa zai iya ana iya istinja'i da hajar تو نا نا ستين دنوا ستين دهو وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يس يسأل عن الوضوع من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوع النساء لابد أنك تتبعي أنا تو مالك يروي عن يحيى بن سعيد عن رويته يحيى أنه سمع سعيد bin musayyib yus'alu sa'id bin musayyib shine kaman babban malamin tabi'ai kaga nan su'ila shi ma ana tambayar shi ko to amma bambancin shi da na malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushaku koko yushaku yadribuna akbad al-ibn daga waje daga nesa za a taho ana neman ilimi a yi tambaya to lokacin tabi'ai ba a fitowa daga waje da shi ma sa'id bin musayyib da ya ɗauki wannan laƙabi domin shi ne mafi ilimin malaman tabi'ai ko malik kullum yana ba da fatawar shi nan ai fatawar shi ce kawai ta zama hujja me malik ya ce su ila anil wudu an tambaye shi game da awalla min al-gha'id bil ma'i nan alwala ana nufin wankewa ba alwala ba shin tsarki minal ga'id daga wato kashi kenan ko bayan gida ta ai bayan gidan iri biyu ne bil ma'i da ruwa fa qala sa'idun inna ma zalika wudu'un nisa sai ce wannan ai wannan tsarkin mata ne an tambaye shi yaya mutum ya je da ruwa ya yi stinja'i ya wanke dubura ya wanke a zakarin shi sai ce wannan ai tsarkin mata ne to me yake nufi a nan ba wai haramun ba ne namiji ya tsarki a wannan al'adan mata a wannan lokacin kuma ya fi wajabta a kan mata da namiji domin yanayin farjinsu da kuma halinsu kun gane nan magana ce ta babban malamin tabi'ai malik ya roito ta cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ga ansin da baya wannan ya nuna girman wannan malami ko bai nuna ba to malik da yake girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har in yana neman wani hukunci ya rasa shi cikin hadisai ingantattu sai ya ɗauko fatawa magana ta manyan malamai tabi'ai shin yana girmama malamai na gaban shi ko bai yi nan ya tambaye shi hujja shi bai tambaye shi ba magana shi kawai hujja to haka malamanmu suke maganan malamanmu na magabata hujja ce in yayi magana in ka fahimce ta alhamdulillahi in baka fahimce ta ba je ka nemi ilimi amma kaka zo kana suka kaka yi suka har yanzu malamai suna fassara wannan magana ta sa'id bin musayyib yin istinja'i da duwatsu uku yayi maza da mata yayi amma abin da yafi kyautata ga mace shine ta saka me ta saka ruwa to yanzu malamai ma sun ce har namijin matun da ya fi tsarkake shi in akwai ruwa ya saka lokacin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu famfo ba famfo in mutum na jin bayan gida ma kawai daji zai yanka duk da ya samu ya tsugunna ya gefe ga duwatsu nan uku shi na nabi suka shin wani zai rasa samun duwatsu uku ga sun duniya cike ko fahimta kama yanzu da yake akwai ruwa sai ka hada yanzu muna da toilet paper ka katse da shi kuma ka kara ruwa duk lada kake samu to nan abinda za mu koya shine girmama maganan fatawan malamai na gaba kuma ba a karo nan malik shi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ɗayan ku zai rasa samun duwatsu uku da aka tambaye shi alal istitaba game da tsarki shine yace ɗayan ku shin zai kasa samun duwatsu uku ko ba annabi magana nan ba sai ga wani babban malami ana tambayan shi shi kuma game da yin tsarki da ruwa sai ce wannan al'adan mata ne kamar ya cire mata daga wancan ko maliki roito biyun duka gaba daya kowane yana da naci ma'ana bai ce a sa'id min musayyib maganan ka ya saba ma manzo ba saboda haka mu kai kai wa kana man kana ba za mu dauki maganan ka ba da annahu sabata annabi rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kun fahimta wancan ba hanyar fuqaha bane saboda haka fi sabilillah ku fito daga wannan bala'i Allah shirye da mu to bari mu kare ko a ba ɗaya ba ma biyu ko to haddathani an malik an yahya a inna ma zalika wudu'un nisa to wa haddathani an malik an abi zinad عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات مالك يرويته دقى أبي زناد دقى أعرج دقى, دقى أبو هريرة منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إن كريشا دقى قوانا أيوكم falyaghsilhu sab'a marrat to ya wanke wannan kwano so bakwai idza shariba in ya sha sai malamai suka ce duk an yi ittifaki ana nufin in ya sha ruwa inda shariba aka ce eh shariba aka ce saboda haka idza akala baya cikin hadisin nan tunda ci yayi nan malik wannan hadisin shi ya rawaito shi shi ya saka shi ya san shi sai aka tambaye shi sai ce ja a hadis wani hadisi ya zo wala adiri haqiqatuhu amma haƙiƙan wannan hadisin har yanzu ni ban sani ba ga hadisi dai ingantacce an ruwaito shi amma haƙiƙa shi ban sani ba me matsalar shi matsalar shi to ai qur'ani ya zo ya ce fakulu mimma amsakna alaikum karnuka in sun kama dabba ku ci ya ce wannan qur'ani ya nuna kenan yawon kare ba najasa ba ne tunda a qur'ani ya ce in kare ya kama maka karen farauta ya kama maka dabba ka ci ba sai ka wanke ba ka sa shi kan wuta ka gasa ka ci da miyan karen saboda haka in wannan hadisin yana nufin cewa miyon kare najasa ne to akwai matsala za ku gani in kare ya sha ruwa daga kwanan waninku ya wanke shi so nawa to kaga shi faƙihi ya hankalin sha koma kan najasa ne najasar ruwa kun gani maganar najasa ne to in dai najasa ne to kuma qur'ani ya nuna miyon kare ba najasa bane kun ga akwai karo ga hadisi ingantacce amma ga qur'ani kuma ya karo da shi saboda haka sai ce to abinda za mu yi a wannan hadisin sai dai mu ce mandubi wanke wannan abun nan da aka yi so bakwai mustahabi ne ba wajibi ba me ya ɗauko da shi daga wajibi ya koma da shi mustahabbi domin karan najasa da maganan me a Qur'ani sai cire shi daga wajibi to yau wani yaro zai zo maka ya ce a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina kai ina malik to ai fikihu ne kuma suna da wani abu sai su ai malik lam yasilhu hadha alhadith bai san wannan hadisi bane domin da ya san shi ya zai saba mishi a'a fiqhun ake magana fiqhun hadisin ya fahimci abin da kai baka fahimta ba sannan kuma girma da daraja da karfin qur'ani baya daidai da hadisan da mutane ke ruwaitowa sai suka bambanta domin wannan qur'ani annabi ke kiran mai rubutawa rubuta kaza sa harfi kaza sa ayan nan can kaza amma hadisi fa mutane ne kawai ke saurare saboda haka wancan ya fi wannan ƙarfi to wani lokaci sukan canja hukunce-hukuncen hadisi don wani abu da suka gani ko don Kur'ani, ko don sunna abin da ya gudana da kuma fatawan malamansu yadda suka ga ana yi misali su ga karnuka na ana mu'amala da karnuka ba a yin wannan abu kamar yadda aka ruwaito abu huraira da ya ruwaito wannan hadisin shi kuma in kare ya sha cikin kwanon shi sai ya wanke su uku ba bai wankewa su nawa so bakwai kakkan ya kara nuna kenan mandubi ne ba wajibi ba Allah shirya da mu to wa haddathani an malik annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tuhsu annabi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi tabligi ne an ya iso ma malik ba tare da ya gaya muna wanda suka isa mishi da wannan ba istaqimu wato ku tsaya kan hanya madaidaiciya walan tuhsu ba za ku iya kewayewa da dukkan ayyukan alheri ba ka tsaya kai iyakan wanda za ka iya wa'malu ku yi aiki wa khairu wa khairu a'malikum as-salah kuma aikin ku da yafi alheri ita ce sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min ba mai tsare alwala sai mumini domin kullum yana cikin shirin ne cikin sallah a tsaya nan ko? eh na iya hada to
eh iya hada istinja'i da alwala
istinja'i da me? istijmar na iya hada da alwala na yi bawali sai na samu goge guda uku eh na yi da na zo wajen alwala kawai ban kama ruwa ba sai ne alwala eh haka yayi amma abinda malamai suka ce yanzu kai istijmar istijmar shine ka samu duwatsu in ka katse kashin sannan kai istinja'i shine ka dauki ruwa kuma ka ƙara wankewa to in kai haka ka samu falalan duka biyu eh hadisi wannan
eh ina iya gwama shi da wancan hadisi da muka yi na kyanwa wanda aka ce in babu najasa a bakinta eh domin dabba ce wanda ake take zaga cikin mutane haka ita daman najasa ne ba in babu najasa a bakinta bakinta abun da eh haka shi ma kare na Haka.
saboda gudun ko ya sa najasa a nan ruwa shi ne haka sannan kuma wannan hadisin Umar da suka je tafkin wani mutum suka sai abun nan ɗaya daga cikin sahabbai Amr bin As yake tambayan shi cewa shin karnuka da kura da zaki suna zuwa suna shan wanda ya ce a'a kaka gaya muna sai umar ya ce a'a mu muna shan abin da suka sha su ma suna shan abin da muka ci domin su ba kare ma ya shiga ciki Eh, wa alaikum salam eh shiga makabarta da takalmi ko rashin takalmi ba makabarta ba ko ka'aba sai ka shiga da takalmi wace ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalafu yahudu wa nasara sallu fi ni'alikum kun ka salla cikin me takalman ku to wa yace a cire takalmi sallar gawa ma ana yin ta cikin takalmi Allah shirya da mu. Eh. Eh. Da me? Eh. Eh. An gane cewa yana da wani cuta. Haka.
akwai kwayoyi haka amma wancan na farauta shi ai abinci ne idan aka kama shi dole sai an dafa abin da aka dafa kuma na ruwa dole in an dafa shi Haka.
ya kashe kwayoyin da haka
ya kashe kwayoyin da a cikin wannan yawon nan eh to abinda za a ce a nan wannan hadis in an duba shi a fuska ta ilimi ba ta da ba ta fak- ba ta fiqihu ba wannan ilimi akwai wani alkalbul aqur mahaukacin kare wani lokaci haukan nan tashi yana da wani cuta na kiranta rabies rabies in ya cije mutum sai mutum ya kama ciwon in ya ga ruwa bai iya shan ruwa sai ji kaman zai- zai zai shaƙe to amma ba a samun shi ta sha ko ta abinci sai karen ya ciji mutum ya saka mishi wannan kwaya a cikin jini kai tsaye kamar ciwon aids ba a shanta a ruwa sai dai a same ta ta wurin saduwa wannan saduwar da ake tsakanin namiji da namiji ko namiji da mace akwai miki da ake samu jinin wani ya shiga cikin jin wani ta tsakanin wannan jinin aids take shiga amma da za su ba sha ruwa ka sha ba zai ba zai same ka ba to saboda haka in hadis din da yana kokarin nuna wa mutane cewa fa a cikin yawun kare akwai wata cuta ku sani akwai wata cuta to wannan ah, ijaz ilmi ne ko da yake ba za a iya cewa lokacin sahabbai ba san haka ba cewa mahaukacin kare in ya ce mutum shi ma sai zama mahaukaci akwai wannan munan ya zo ne a babin fikihu me yasa gashi hadisi ya zo idza walaga alqalbu fi ina'i ahadikum ko idza shariba alqalbu fi ina'i falyaghsilhu sab'a marrat umurni ne kuma umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sakakken umurni wajibi ne sai ga babban malami ya ce a'a mustahabbi ne ba wajibi ba me yasa ya koma daga wajibi ya koma zuwa mustahabbi domin a wurin malamin nan ya yi karo da me ayar ƙur'ani shi ne kawai mu fahimci haka cewa ba yana saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a'a yana kokarin yima Allah da'a akan kuma karkashin da'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawo wannan canjin eh wa alaikum assalam
gayar kyautu alwala da koya da su idan aka aje abinci gare ci ne don lashe kwano ya za a yi kwano
to inganta alwala isbagul wudu shine na daya ka kyautata wanke gabobin alwala ka kyautata wanke gabobin alwala in kai haka kuma baka ba wani wuri ba lum'a shine wuri kaman baka baka shafa shi ba ka inganta alwallaka yanda ake yin ta in kare ta abinci a kwanonka ya ya lashe shi zaka wanke kwanon amma shin dole ne ka wanke bakwai shi na ke to a'a in kana so ka wanke bakwai in kana so ka wanke so daya duk ɗaya ne inda ya fita domin in najasa ce ita kuma najasa sai an cire ta sai ta gushe abu yake tsarkakewa sai ta gushe saboda haka ba za a iya ƙayyade shi da yawan wankewa ba saboda haka za ka yawa wanke ka wanke shi kuma ma in abinci ne ya ci kamar yadda malamai suka ce ai wannan ya zo ne maganan shariba saboda haka in ya ci abinci ba komai kamar ya ya kama maka dabba ne ka ci saduwa tsakanin mace da namiji eh eh almakashin eh a'a wannan yana da kyau kwarai da gaske duk wani wanzami da ya zo zai maka aski bayan kasan ya zazzaga yana ma mutane aski to kada ka yadda ya ɗauko wannan aska ba tare da ya sa ta ya ƙona ta ba ba kawai reza zai canja ba har ita shi ma kan abun ya sa wuta ya ya ƙona shi domin wayannan ƙwayoyin cuta kada kuma wurin yanka kai ɗan yanka jikinka ƙwayar ta shiga ciki ita ta jini take bi haka asibiti kada ka yadda ai ma wani allura kuma ɗauko allura shi a maka yawwa dan dan ta jini wannan cuta ke shiga eh tsakanin ne wato ilimin hadith ilimi ne na malamai ilimi ne na profesoshi su ne kaɗai za su iya wato fahimtar wannan ilimi saboda haka ba za ka sa shi ba a ƙananan yara a ɗalibai abinda ake son ɗalibai sani su san hukunce-hukuncen yadda ake tsarki yadda ake alwallah yadda ake abubuwa domin su yi Allah ibada amma in ka ɗauki hadisai dole sai an harhaɗa su an fitar da hukunce-hukuncensu yanzu mu muna karanta mawatta a nan ai dukan ku ɗalibai ne manya da yanzu islamiyya ce aji na ɗaya na biyu in dai ba hadisan akhlaq na halaye ba inna mal amalu bin niyyat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li in ba bayan nan ba in dai na ahkam ne ba shi yake bukata ba yana bukatan ya san farillan sallah wa farillan alwala me yake bata sallah me yake wannan abubuwa yake bukata ba sai ka zo mishi da wayannan hadisan ba ka sa shi wato ka dauki hankalin shi daga fahimtar ainihin yadda ake za ka yi mamaki fa za ka yi mamaki in ka tambayi mutane ya ake alwala taimama sai ka rasa wanda ya sani akwai wani bawan Allah ya ce wani bawan Allah ya mutu a abu zaria lokacin tana a nan tudun wada shi yake gaya mu bawan Allah nan da ya mutu aka ɗauko shi daga maciwari ya ce da shi da duk wanda ke wurin nan an rasa wanda zai iya sallar gawa ba wanda ya sallar gawa to irin wannan yaushe za ka buɗa musu littattafan manya-manyan malamai da suke wannan ya ja can wancan ya ja can me zai amfane shi to haka yin ka duba babi-babi kwanan da muka yi ma malamai interview za ka yi mamaki malami a tambaye shi game da rukunan sallan juma'a sai ka ji ya tsaya yana kalle-kalle kun gani? saboda haka mu koma wayannan littattafan fiqhun da aka allafa na tan farko mu iya su mu rike su har mu zama manyan malamai sannan mu bude wayancan mu fahimci me yasa malaman suka ce haka in kuma ajali ya zo kafin ka kai wancan to alhamdulillah ka mutu kana bauta wa Allah alhamdulillah amma in ka bude wayancan kai baka iya alwala ba kai baka iya taimama ba kai baka iya tsarki ba ka zo kuma ka mutu kai baka yi sallam da kyau ba kuma gashi ka cika kanka da kala wani haddasa ni wani alhamdulillah Allah ya saka da lokaci ya tafi rabin ne fiye sallu ala nabil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد امين كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله